الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar asabar 19 ga watan sha'ban shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 29 ga watan shida shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi su kan iya gabata na'am to ai ina ganin akwai tazara game da gama kiran sallah da tare ikama da fara kuduwa domin kasancewa ai ba kai tsaye ba ladani yana ajiye kiran sallah imam yakan fara kuduwa dole sai an samu yin addu'ar da aka sunanta mana bayan kiran sallah farko dai shine yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka sannan biyu baya da addu'a wadda ta tabbata a sunna Allahumma rabba hadhihi da'awati tamma was salati qa'ima lokaci ne takaitacce bayan gama kiran sallah kafin limami ya fara kuduwa ina ganin cewa babu wani lokaci da za a iya dauka har mutum ya kasa yin taliman ya fara kuduwa na in ku kai tsaye liman ladan yana ajiyewa limami kai tsaye ya fara kuduba wannan an bar sunna bai dace ba na'am dangane da do abin da ya kayatar da kai ko ya baka mamaki a cikin hukuba yin kabbara bata taso ba inda ana yin ta da magabatan kwarai sun rigaye mu zuwa haka iya abin da yake kan mutumin da ya je juma'a lokacin da limami yake hukuba shine sauraro an gane ko kwarai ba laifi abin da ya kayatar da kai zaka iya girgiza kai amma maganar kai kabbara hatta da wannan liman yana addu'a amin amin da mamu suke daga murya wannan shi ma bai tabbata ba a sunna za ka yi masallaci yana gunza ana amin amin wannan ba karantar ba magabatan kwarai da ce na'am
sallah kamar rigar shi haka tubarar ce ba ta ne musu ba
sallah sallah ce ingantacciya illa kasancewar ya aikata abin da aka ki a shari'a domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani mutum ya yi sallah da tufafi kamar misali al'izar shine ya ce walaisa ala aktafihi min bushe kafaɗinsa ya zama babu komai wanda yake da tufafi don baya halatta mutum ya bayyanar da kafadinsa amma in yi sallah haka sallah ce ingantacciya na'am kamar ni kufi to shi kufi babu wani lokaci kayyadadde game da sanya shi za ka iya zama da shi a tsawon shekara kamar yadda society akwai mutumin da rani da damuna a kullum kafar shi akwai society to wannan shi yana da halaccin ya yi shafa tsawon yini da dare idan mazauni ne in matafi ne zai iya shafa tsawon kwana uku an gane ku sanya kufi bai ke banta ba da lokacin sanyi illa kasancewar lokacin sanyi ne aka fi cika yin amfani da shi amma ko a lokacin zafi mutum ya sanya shi yana da halaccin da zai yi shafa a kan shi na'am
ɗaya ce wasu da namiji a kan wajen minita
ba bambanci duk abin da aka shar'anta a cikin sallah ba bambanci tsakanin namiji da mace sai da he abin da dalili ya bambanta gane ko sai abin da dalili ya bambanta ba mu san wani dalili wanda ya bambanta tsayuwa ta namiji da mace a cikin sallah tare da cewa malaman fikihu suna cewa ita mace ba a buƙatar ta buɗe ƙafafuwanta sai dai ta haɗe su ta game su gu ɗaya ta tattar gu ɗaya to wannan yana buƙatar dalili
bayyana karatu da ba sa yi shi ma bayyana karatu na mace shi rashin bayyanawa wannan shi ma kuskure don babu wani dalilin da ya bambanta tsakanin namiji da mace a wajen bayyanar da karatu a cikin sallah masu cewa ba za ta bayyana ba su sun tafi akan cewa muryar mace al'aura ce a magana wadda take mafi dacewa muryar mace ba al'aura mace ba kashe murya shine haramun amma muryar mace ba al'aura bace kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala iya abin da ya haramta musu shine kashe murya domin jan hankali shine Allah ya ce fala takhwa ana bil qawli fa yakuma allazi fi qalbihi marad na'am kamar a cikin gida idan babu wani ajinabi a kusa da ita ya halatta ta buɗe kanta in daga ita sai 'ya'yanta sai mijinta da duk wanda yake muharraminta ya halatta ta buɗe kai a cikin gida amma in ta tabbata akwai wanda yake muharramin ma'ana wanda yake ajinabinta wanda yake ba ɗanta ba ba wanta ba ba kananta ba wanda dai halakkin shi ne yakan iya aurenta in a ce wancan mijin ya suke ta to bai ya halatta ta bayyana gashinta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul hajj wanda mun tsaya ƙarshen wato babi na 67 68 duk da cewa na 68 yana da alaka da babi na 67 insha Allah ta'ala za mu koma farkon na 67 قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في إشعار البدن قال حدثنا أبو كريب هو محمد بن العلاء بن قريب الحمداني الكوفي قال حدثنا وكيع وابن الجراح الرؤاسي الكوفي عن هشام عن هشام الدستوائي وابن عبد الله عن قتادة وابن دعامة السدوسي البصري عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعلين وأشعر الهدي في في الشك الأيمن وأشعر الهدي في الشك الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم قال وفي الباب عن المسور بن مكرمة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الإشعار وهو قول الثوري هو سفيان بن سعيد والشافعي هو محمد بن إدريس وأحمد وابن محمد بن حنبل الشيباني وإسحاق وابن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي قال سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث قال لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة قال وسمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيل فقال لي رجل عنده ممن ينظر في الرأي أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثلى قال الرجل فإنه قد روي عن, عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثلى قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم ما أحقك بأن تهبس حت- ثم لا, لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا al'imamu tirmidhi Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na ma hadaya alama lafazin al'ishar wato shine tsaga wato tozan wato raƙumi ko saniya domin jini ya zuba fa'ida game da tsaga tozonsa ma'ana yi masa wannan alama kamar yadda alhafiz ibn hajar allah ya ji kansa ya ambata a cikin littafinsa fatul bari shine kasancewar da zaran an tsaga wannan tuzo to alama ce wadda take tabbatar da cewa daga wannan lokaci wannan dabba ta koma hadaya sannan duk wanda yake da bukata daga cikin talakawa da miskinai zai iya binta har a kai wajen yankanta domin shi ma ya samu rabansa dadin fa'ida in ta gaurayu da wasu dabobi to akan iya warewa ba tare da wahala ba sannan kuma in ta ɓace duk wanda ya kama ta ya san cewa taguwar Allah ce ma'ana hadaya ce kenan za a kai ta inda ya dace a yanka shi ne cikin hadari ko kuma kasancewar kafin a isa idan kenan ta kasa an yanka duk wanda suke mabukata da zarar sun zo sun gani za su tabbatar da cewa hadaya ce don haka shine a nan malam ya ce babu ma ja a fi isha'arin hudun lafazin alhudun jam'i ne na badana in aka ce badana ismul jins ne ma'ana raƙumi namiji ko mace kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wal huduna sha'alna hana kun min sha'irin lahi lakum fiha khairun shine malam sai ya shigo da hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda wanda ke cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam allah da na alaini wa ash'ara da hadiya fi shiqqil aymani bi zil hulayfa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya rataya ma hadayarsa wato takalma biyu a wuya an gane ko igiya ake tukawa sannan sai a sanya takalmi sai a rataya mata abu wa ash'ar al-hadiya da shikil ayman sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mata alama wato asharar tuzo wanda yake na hagu nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya bukam ya tsaga ma'ana shini ya zuba a nan zulhulaifa sai cewa amma ba an guddam sannan manzon Allah ya gusar da jini ya sanya wani abu ya gudu don haka wannan hadisi dalili ne akan cewa hadaya ana bukatar a mata wannan alama yin wannan alama sunna ne a rataye takalma a wuyanta sannan kuma a tsaga tuzo wanda yake na dama jini ya zuba in jinin ya zuba sannan a sanya wani abu a goge kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan kuma a zulhulaifa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai tafi makka domin yin hajji to shine anan malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga al-miswar ibn makrama wanda hadisin zai iya zama a karkashin baba wanda shi ma abin da ya kunsa shine yi ma hadaya alama malam ke cewa hadisin abdullahi dan abbas hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin yana cikin sahihu muslim abu hassan al'arash wannan marwaici malam ya ce ismuhu muslim illa kasancewar ya shahara da alkunyarsa sai ce wal amalu ala hadha inda ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ghairihim aiki kuma akan haka yake a wajen malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasunsu ya rauna da ishara suna da kudirin cewa yi hadaya alama sunna ce tabbatacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya anan ru'ya ce kalbiya bi ma'ana al-i'tiqad ya rauna ayya ataqiduna yarawna al-ish'ar ay ya'taqiduna anna al-ish'ar sunna suna da kudirin cewa yi ma hadaya alama sunna ne dalilin su shine wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace wannan kwafada ce ta Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da al-Imam Shafi'i da al-Imam Ahmad da Ishaq ibn Ibrahim malam ke cewa na ji wato yusuf ibn isa ɗaya daga cikin malamai na na faɗar cewa ya ji waki ibn al-jarra na faɗa lokacin da ya rawaito wannan hadis sai ya ce la tanzuru ila qawli ahli ra'ayi fi hadha kada wato ku kalli faɗar ma'abuta ra'ayi game da haka yusuwa ake nihi da ahlur ra'ayi galibi a wancan lokaci idan suka ce ahalun ra'ayi ma'ana malaman fikihu illa kasancewar waɗanda suka fi shahara ko kuma suka fi karɓa wannan lakabi su ne malaman hanafiya malaman ahnaf an gane ku shine yace la tanzuru ila qawli ahli ra'ayi fi hada ma'ana kar ku waiwaya zuwa fadar ma'abuta ra'ayi su ne malaman ahnaf game da wato yi ma hadaya alama sai ce fa innal isha'ara sunna tsaga tozan hadaya wato na bangaren dama jini ya zuba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce sai ce wa qauluhum bid'a amma fadar su bid'a ce domin kasancewar al-imamu Abu Hanifa Allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa yi ma hadaya wannan alama a tsaga tozanta wannan musula ne ma'ana shau wannan munana halittar ta ce to iya uzurin da malamai suka ba shi cewa wannan hadisi bai cin masa ba inda ya cin masa zai tabbatar da cewa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan su magabatan kwarai ba akan ganganci suke saba ma hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka suna da a'aza wanda malamai suka tabbatar musu kamar yadda Sheikhul Islam ya wallafa littafi mai suna wato littafin da raf'ul malami anil a'immatil a'ala to a cikin littafin ya ambata uzurra wanda zaka iya ba ɗaya daga cikin waɗannan shugabanni na ahlus sunna wal jama'a duk lokacin da ka ji faɗarsa ta ci karo da faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi iya abun da al'imamu abu hanifa ya tafi tsaga tuzon hadaya jini ya zuba cewa wannan musula ne ma'ana muda na halitta ne domin haka ce almusula shine bayan an kashe mutum a sare wasu gabakuwa na shi in ma a yanke hanci a yanke baki ko a datse hannuwa shine ake kira da almusula to shi al'imamu abu hanifa ya tafi akan cewa musula ne shine yake cewa la tanzuru ila qawli ahli ra'ayi fi hadha game da ma hadaya alama ya ce karkuwa ya zuwa faɗan malaman a hana fa inna da isha'ara sunna ya ce yi mata alama sunna ce wa qauluhum bid'a faɗar su da suka ce ma'ana munana halittar ta ne ya ce wannan bid'a ne ya ci karo da faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam sai yake cewa wa sami'tu abas sa'ib yaqul naji abu sa'ib na faɗa yana cewa kunna inda wake mun kasance wajen wake faƙala li rajulin inda min manyan zurfin rai wato sai ya faɗa ga wani mutum a wajensa daga cikin waɗanda wato suke nazari game da abin da ya shahi kenan wannan maganganun malaman fikihu wanda galibi wasu maganganun babu dalili a kansu iya ijtihadinsu ne sai ya ce a sha'ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma hadaya alama ya tsaga tuzanta na dama jini ya zuba wa ya abu hanifa wa musula al'imamu abu hanifa kwa na faɗar cewa munana halitta ne ma'ana tsaga tuzar ƙalar rajul wannan mutum sai ya ce fa inna hukar ruya an ibrahim an nakhai ai an rawaito daga ibrahim ibn yazid an nakhai annahu qala al ish'aru musla shi ma ya ce ai tsaga tozan hadaya wannan munana halittar ta ne kamar yadda shi al'imamu abu hanifa ya biyo bayansa ne ƙada sai wato abu sa'ib ya ce fara'aitu waki an gabi ba gababan shadida ya ce sai na waki ya yi fushi-fushi wanda yake mai tsanani wa ƙada sai ya ce a ƙudu laka ƙada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wata ƙudu ƙada ibrahim ina faɗa maka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yi ma hadaya sunna ne kai kuma kana cewa Ibrahim ibn Yazid ya ce yi mata wato alama cewa munana halitta ne sai ya ce ma a haƙaƙa bi an basa ya ce wallahi ba abin da ka fi cancanta sama da a sanya ka kurkuku sun mala ta ya ce sannan ba za ka fito ba hatta tanzi'a an qaulika hala sai ka janye wannan fada taka ko kuma ka ci gaba da zama har mutuwa ta cin maka wannan na nuna mana yanda magabatan kwarai ba gudu ba ja da baya ba sassauci game da saba ma game da duk wanda ya saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yake gaba da ganin ko girman koma wane ne wanda nan ibrahim ibn yazid an-nakhai yana daga cikin tabi'ai amma a nan kasancewar shi wannan mutum da ya daidaita fadarsa da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya fusa ta waki ibn jarra ya yi fushi fushi wanda yake mai tsanani ya ce ina ce maka manzon Allah ya ce ai ma hadaya alama kai kuma ka ringa cewa waki wannan ibrahim ibn yazid ya ce musula ne ya ce to ba abin da ka fi cancanta ka fi dacewa game da shi sama da a sanya ka kurkuku ka ci gaba da zama ba za a fitar da kai ba sai ka janye fadarka ko kuma ka ci gaba da zama har mutuwa ta cin maka wannan irin wannan ya maimaitu kamar yadda lokacin da ibnu umar yake faɗa ga ɗansa bilal yana cewa manzon allah ya ce la tamna'u ima allahi masajidallah kar ku hana mata bayin allah game da masallatan allah in har sun nemi izini to kar ku hana su dan shi sai ya ringa cewa wallahi za mu hana su zame wallahi sai mun hana su ya ce yaya ina faɗa maka manzon Allah ya ce kar ku hana mata bayin Allah game da masallatan Allah kai ka ce sai kun hana su ya ce wallahi sai mun hana su shi a iya jitihadin sai yana ganin cewa zamanin da suke ciki ya canza da zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake don haka ma aisha a wani hadisi take cewa inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai kaddara dawowar shi a yau ta ce wallahi da ya hana mata zuwa masallatai kamar yadda aka hana matan banu isra'ila wannan fa aisha tana faɗa ne a lokacin tana rayi yanda mata suka bujire yawancin tufafin da ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta musu ba sa sakawa a jikinsu a irin wannan lokaci suna tabarruji don haka shi a nan iya ijtihadinsa shi bilal yana ganin cewa ai barin mata zuwa masallatai a irin wannan lokaci bude wata kofa ce ta fito don haka iya tunaninsa yake ganin cewa za su hana to a lokacin da mahaifin nasa ya masa fushi ya zazzage shi ya gaya masa bakakin maganganu a wata riwaya aka ce har ya mutu baya masa magana don haka dai a nan na nuna mana cewa yin hadaya mana yi ma hadaya alama a tsaga tuzanta na dama suna ce tabbatacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka fadar ibrahim ibn yazid al-nasri da fadar wato al-imamu abu hanifa da waɗanda suka biyo bayan su sai ka maida ta gefe ya ci karo da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babun قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وأبو سعيد الأشج أنهما قال حدثنا ابن اليمان عن سفيان هو الثوري عن عبيد الله هو ابن هو ابن عبد الله ابن عمر العمري النافي هو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان وروي عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما اشترى من قديد قال أبو عيسى وهذا الصح wato wannan babi ne na musamman kamar yadda bayani ya gabata duk lokacin da malam ya yi babi ba tare da yi masa wani tarjama to yana da alaka da baban da ya gabata shine a nan abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya sayi hadayarsa a nan kudait wanda kudait wato wani wuri ne wanda ke tsakanin makka da madina ma'ana lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya iso wannan wuri a nan ya sayi hadaya a ku wannan kenan inda ya inganta na nuna mana cewa hadaya kakan iya sayanta akan hanya kafin ka isa an gane ko ba sharaɗi ba ne ba cewa dole daga garin da kake sai ka saya ka koro duk da cewa ba bambanci in ma ka saye ta a garin da kake ka koro ta ko akan hanya ka saya ko kuma lokacin da ka iso maka ka saya duka wannan babu bambanci illa kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuru wasu hadaye shi daga nan Madina wasu kuma ya aika Aliyu radiyallahu anhu zuwa wato birnin Yaman cewa ya kuru abin da ya rage na raƙuman hadaya to wannan sai Ibn Umar yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sayi hadayarsa a nan Kudait malam ke cewa wannan hadisi hadisi ne gari abin da yake nihi da gari hadisi ne gari malam ke cewa ba mu san shi ba daga hadisin sufyan ibn sa'id al-thawri illa ta hanyar kawai yahya ibn al-yaman shi kuma yahya ibn al-yaman kasancewar matsayinsa marwaici ne wanda yake saduk sannan kuma yana da kuskure a wajen riwaya don haka kenan hadisinsa hadisi ne wanda yake ba'i sai ya ce amma an rawaito daga nafi lalle ibnu umar karan kansa ya sayi hadaya a nan kudai kenan don haka malam sai ya ce wa haza asa wannan kenan hadisi mawquf cewa shi ibnu umar shine ya sayi hadayar shi a nan kudai wannan shine yafi inganci sama da wancan riwaya kenan da aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kenan shi hadisin mawquf hadisi ne wanda yake sahi ibnu umar lalle ya sayi hadaya a nan kudai amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Madina ya kuro hadayarsa kamar yadda muka wuce da aka zo nan Zulhulaifa a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaga tuzon hadayar shi mata alama babu ma ja'a fi taqlidil hadi lil muqim قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث وابن سعد الليثي المصري قال أنا عبد الرحمن بن القاسم أنا أبيه أنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يخرم ولم يترك شيئا من الثياب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم قالوا إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم وقال بعض أهل العلم إذا قلد الرجل الهدي فقد وجب عليه ما وجب على المحرم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ma hadaya wato rataya ga wanda ke ga wanda yake mazauni an gane ko kana zaune ba tare da ka dau harami ba ko kuma kasancewar baka da niyyar hajji ko umra sai ka aika hadaya to shine anan yake cewa ma sha'a fi taqlidil hadi lil muqim abin da yazo game da ma hadaya kenan rataya ga wanda yake mazauni don ba sai ka dau harami ba kamar yadda shi anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi da ya gabata da aka zo zulhulaifa aka yi sallah ta azhar a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaga tuzon hadayarsa sannan ya rataya mata takalma a wuya to wannan kenan a wannan wannan hadisi na nuna mana lokacin da manzon Allah ya mata alama kenan yana dauke da harami to wannan babu shi kuma yana nuna cewa kana zaune ba tare da ka fita ba to a wannan lokaci ya halatta kakan iya ma hadiyar ka alama shine anan Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa na tubka wato shine rataya ta hadiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin qala'id jam'i ne na qilada ma'ana abin da ake tukawa na igiya kenan sannan a daura da takalma a rataya mata a wuyar aisha ta ce ni na tuka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kenan na nuna mana yin hidima ta mace ga mijinta nan ita aisha da kanta ta tuka igiyar wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai daura ma hadaya a wuya ma'ana domin yi mata alama ta ce sun malam yuhrim ta ce sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai dau harami ba walam ya turuk shay'an min asiyam ta ce kuma bai bar ba wani abu wanda yake na tufafi ma'ana duk wani abu da manzon Allah yake yi ya ci gaba da yi tufafin da ya saba sawa suna nan jikin shi bai daina sawa ba an gane ko bai dau harami ba ta ce kuma sun walam ya turuk shay'an min asiyam bai bar ba wani abu wanda yake na tufafi wanda yake na al'ada amma tare da cewa kuma ya ma hadiyar shi alama domin kasancewar kamar yadda malam ya hakaito mana maganganun magabata akan wannan matsala bayan ya tabbatar mana cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa ingantacce domin na cikin bukhari da muslim malam ya ce aiki akan haka yake a wajen wasu daga cikin malamai suka ce idza qallada rajulul hadiya wa huwa yuridul hajja idan mutum ya ma hada ya shirataya ma'ana ya mata alama alhali yana nihin hajji lam ya harum alaihi shay'un min as-siyabi wa tibi hatta yubrik duk wani abu wanda yake na tufafi da shafa turare da kusantar iyali da yanke farce da gusar da gashi gaba ɗaya ba sa haramta gare shi sai ya kai lokacin da ya dau harami an gane ko wannan kenan shine abin da jumhurin malamai suke kai cewa dan kama hadaya alama baya nuna cewa duk wasu abubuwa wanda aka haramta ma mai hajji ya haramta a kanka tare da cewa malam ya ce wa qala ba abu ahlul ilm wasu daga cikin malamai suka ce idza qallada rajulul hadiya idan mutum ya ma hadayar shi alama ya rataya mata wannan takalma faqad wajaba alaihi ma wajaba alal muhrim duk abin da ya waje ba a kan mai harama da hajji ko umra shi ma ya waje ba a kansa yadda ya zama tilas a kan duk wanda ya dau harama da hajji ko umra shine nisantar yanke farce ko gusar da gashi ko sanya ɗinkakken tufafi ko shafa turare ko kusantar iyali suka ce haka shi ma ya zama wajibi a kansa waɗanda suke kan irin wannan fatawa akwai irin su abdullahi dan umar irin su abdullahi dan abbas daga cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam irin su qais ibn sa'ad ibn ubada da sauransu to illa kasancewar magana wadda take mafi inganci ba abin da yake haramta a kanka don kama hadaya alama sai ka kai lokacin da ka ɗau harami sannan za ka kaurace ma waɗannan abubuwa hujja a nan wannan hadisi na aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana zaune a madina manzon Allah ya ma hadiyar shi alama sannan ta ce kun malami yuhri ta ce manzon Allah bai dau harami ba a lokacin da aka ma hadiyar alama ta ce kuma duk wani abin da yake sanyawa na tufafi manzon Allah bai wasu ba an gane ku kenan anan hadaya yi mata alama yakan iya gabatar daukan harami kuma kakan iya jinkirtawa sai ka dau harami sannan kuma kama hadiyar ka alama kamar yadda ya gabata a wancan hadisi babu ma a fi taqlidil ghanam qala haddathana muhammad ibn bashar huwa al-ma'ruf bi hundara قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور هو ابن المؤتمر عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي عن الأسود هو ابن قيس النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أبتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما ثم لا يهرم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون تقليد الغنم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kankanan dabobi tumaki da awaki su ma akan iya musu rataya ma'ana a kulla takalma a wuyansu domin a sani cewa hadaya ce in ta bace kenan waɗanda suka cancanta su ci za su iya kamawa shine a nan malam sai ya shigo da hadisin aisha allah ikara mata yadda wanda alganam dai ismul jins ne tinkiya da akuya aisha allah ikara mata yadda take cewa kuntu aftilu qala'ida hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ni nake tuka wato igwai waɗanda suke na hadaya ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam kullaha ganama ta ce halinsu gaba ɗayansu kuma wato tumaki da awaki ne an gane ko hadayar mazan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai lokacin da ya kura ma'ana garke waɗanda yake na tumaki da awaki akwai lokacin da ya kura garke wanda yake na raƙuma sai da ya kura raƙumi ɗari wanda mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya suke sama da saba'in gajiya ta cin masa sannan ya wakilta aliyu ya idasa masa to wannan dalili ne take cewa kun malayi hurif ta ce sannan manzon Allah kuma baya daukan harbi ma'ana sai ya kura ya bada a kai hadaya ce wadda take ta taɓa wuri to don haka wannan yana nuna cewa kenan hatta da kankanan dabobi ana yi musu alama saɓani ga irin su al'imamu malik da wasu daga cikin magabata suna ganin cewa yin alama ga hadaya ya taƙaita ne ga saniya da raƙumi tunkiya da akuya ba sa bukatar a yi musu alama illa kasancewar wannan hadisi raddi ne a kansu iya abinda malamai suka yi ijima'i tunkiya ko akuya su ba a tsaga wato shine sharan kafada wanda take ta dama jini ya zuba saboda suna da rauni sabani ga rakumi da saniya amma na a daure igiya a rataya musu takalma a wuya wannan akan yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu a matsayin cewa alama ce wadda za ta bambanta su da sauran dabbobi cewa hadaya ne shine malam ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin na cikin bukhari da muslim aiki kuma akan haka yake wajen wasu malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu ya raunata da gana suna da ƙudirin cewa hatta da ƙanƙanan dabobi ana musu alama ma'ana a yi musu rataya a tuka igiya a rataya musu a wuya an gane ko kamar yadda a nan aisha ta mamazan Allah sallallahu alaihi wasallam babu ma ja'a idza babu ma ja'a idza atiba al-hadiyu ma yusna'u bi qala haddathana harun ibn ishaq al-hamdani qala haddathana abdatu ibn sulaiman عن هشام بن عروة عن أبيه هو عروة بن الزبير عن ناجية الخزاعي صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما أطب من البدن قال انهرها ثم, ثم غمسنا علىها في دمها ثم خل بين الناس وبينها فيأكلوها قال وفي الباب أنزو أيب أنزو أنزو أيب أبي كبيسة الخزائي قال أبو عيسى حديث ناجية حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه وقد أجزاء عنه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هذه التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza atibal hadiyu wato idan aka ga hadaya za ta hallaka ma'ana tana cikin fitar rai ma yusna ubi me za a aikata da ita bari za a yi ta yi da mutuwa ko kuma yankawa za a yi shine anan malam sai ya shigo da hadisin nashiya al-khuzai Allah ya kara masa yadda ke cewa na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa asna'u bima atiba min al-hudud yaya zan yi wato da hadaya wadda ta ɗaukaka zuwa mutuwa ma'ana ta shiga fitar rai tana famar mutuwa yaya zan yi da ita ƙala sai manzon Allah ya ce da shi in harha ma'ana suke ta magamis na ala hafi da miha manzon Allah ya ce sannan takalmin da yake wuyanta ka dirmiya shi a cikin jinin karna shi menene hikima game da yin haka dan kenan talakawa da mabukata in sun gani su san da cewa dabba ce ta hadaya aka yanka sun makalli bainan nasi wa baina hafa ya akuluha sannan ka rabu da ita an gane ko ka rabu tsakaninka da ita da jama'a ma'ana su ci su yi yadda suka ga dama waɗanda suke mabukata a nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kun makalli bainan nasi wa bainaha sannan ka bar ta tsakaninta da mutane ba ya akuluha su ci wannan shine akan magana ta magabata da suka tafi akan cewa baya halatta in dai hadaya ce ta taɗawi mutum ya ci an gane ko bai ya halatta mutum ya ci shine a nan malam bayan ya tabbatar mana da ingancin hadisin sai yake cewa wal amalu ala hadha inda ahlil ilmi wato aiki akan haka yake a wajen malamai qalu fi hadiyi tatawwu'i idza atiba sun faɗa game da hadaya ta neman lada idan ta hallaka la ya akulu huwa an gane ko shi wanda ya kora hadayar zai kai ta ba zai ci ba wala ahadun min ahadi rufqatihi ko ɗaya daga cikin abokan tafiya menene hikima a nan suka ce don kada a buɗe wata ƙofa wadda ma bata cancanta ba a soke su soke su waɗanda za su kai ki don haka nan maza Allah ya ce khalli bainaha wa bai khalli bainan nasi wa bainaha fa ya'kuluha don haka a nan malamai suka ce shi wanda yake korawa bai ya halatta ya ci ko ɗaya daga cikin abokan tafiyarsa wannan kenan hadaya wadda take ta tadawi amma in hadaya ce wadda take ta wajibi wannan ya halatta mutum ya ci saboda ita ka'ida akwai wajaucin cewa dole ne sai ka sake da sai ka yi ka biya an gane ku in hadaya ce wadda take ta wajibi kafin ka kai ta wurin yankanta ta hallaka to wannan in kana da hali dole za ka sayi mata a maimakon ta in ba ka da halin saya shine za ka yi azumi uku a can ran da Allah ya dawo da kai gida ka yi azumi bakwai amma in hadaya ce wadda take ta nafila ita wannan ba maganar ka ce domin ita in ta hallaka ba maganar cewa ka saki to shine anan malamai suka ce la ya akulu shi ba zai ci ba wala ahadun min ahli rufqatihi wato ko ɗaya daga cikin waɗanda suke abokan tafiya ba don komai ba kwa sababi don kar a je su yi sababin yadda za ta hallaka domin su su yanka su ci kenan su yi wata hila akan haka don haka malamai suka toshe wannan kafa akan wancan hadisi na maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wa yukhalla bainahu wa bainan nasi ya'kuluna sai a rabu da ita tsakaninta da jama'a wanda suke da bukata su ci wa gada ajza'a anhu wannan kuma ya isa masa tunda hadaya ce wadda take ta neman lada wa huwa qawlu shafi'i wa ahmad wa ishaq wannan fada ce ta al-imamu shafi'i da al-imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim suka ce in akala minhu shay'a in ko ya saki ya ci wani abu daga naman nata garima bi kadari ma akala min dole zai rama gwargwadon abin da ya ci kenan iya abin da ya ci sai ya ba da kimar shi a ba waɗanda suka cancanta dama a ba su hadayar su ne miskinai da talakawa wa qala ba'du ahli ilm wasu malamai suka ce idza akala min hadi tabawu shay'a in dai hadaya ce ta neman lada mutun ya ci faqad bamina alladhi akala dole zai rama gwargwadon abin da ya ci kenan wannan sun kayyade idan hadaya ce wadda take wato ta neman lada amma in ta wajibi ce wannan ya halatta mutum ya ci domin akwai wajabcin wato sake wannan bada wadda take madadinta kenan don haka dai in an kora hadaya kenan in ta ɗaukaka zuwa ga hallaka ba barinta ba za a yi ta mutu kenan yanka ta za a yi in an yanka kuma ga yadda manzon Allah ya nuna mana kenan wannan takalmi wanda yake wuyanta sai a rina shi da jinin a sanya shi cikin jini sannan sai a barta wanda yake da bukata in Allah ya kawo shi ya ci in ma ba a samu wanda za su ci to namun daji da tsuntsaye za su ci daman ita hadaya kamar yadda bayani ya gabata in aka ce hadaya ma yuhuda ila baitin lahil haram min bahimatil an'am taqarruban ila Allah azza wa jalla abinda ake badawa na dabobin ni'ima raƙumi saniya tunkiya akuya zuwa ɗakin Allah mai alhurma domin neman kusaci zuwa gare shi shi iya abin da ake bukata dama shine yanka hadayar an gane ko kenan wanda yake da bukata shi zai zo ya amfani da ita in ta wajibi ce kenan in ta isa wurin yankanta mutum yakan iya ci ko da akan hanya ne mutum yakan iya ci kamar yadda ya gabata a darasinmu na jiya ubangiji ta'ala yake cewa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar babu ma jaa fi rukubil badana qala haddathana qutayba qala haddathana abu awana huwa wabbah ibnu abdullah al-yashkuri an qatadata an anas radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا فقال له اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنا قال له في الثالثة أو في الرابعة اركبها ويحك أو ويلك قال قال وفي الباب أنا علي وأبي هريرة وجابر رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم لا يركب ما لم ما لم يضطر إليها wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na halaccin hawan wato dabba wadda take ta hadaya ma'ana raƙumi ko saniya ba laifi mutum yakan iya hawa shine a nan malam ya shigo da hadisin anas Allah ya ƙara masa yadda wanda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana kura hadayarsa albadana a nan abin da ake nufi hadi ya suku badana ma'ana yana kura hadaya ba ƙala la hurkafa maza Allah ya ce hautama ba ƙala ya rasulallah inna ha badana sai ce ya rasulallah ai hadaya ce maza Allah ya ce masa hauta a karo na uku ko na hudu da manzan Allah ya ce masa ka hauma sai ya ce wai hak wato kai canka au wai lak ko kuma cewa wailak an gane ko wannan kokonto ne aka samu daga marwaici shin manzon Allah cewa wai hak ko kuma cewa wailak wanda ita kalima ta wai ana yin ta ne domin jin ciwo da tausaya ma mutum akan wani abu wanda yake famar ya jefa kansa a cikin wani kangi shi kuma kalima ta wailak ana amfani da ita akan wanda ya riga ya fada cikin hallaka to shi wannan mutum ya gaji sai kora hadaya yake manzan Allah ya ce masa hauma sai ya ce inna ha badana shi yana ganin cewa manzan Allah bai fahimci ba cewa dabbar dabba ce wadda take ta hadaya manzan Allah ya ce masa hauta sai ya sake maimaita masa ya ce inna ha badana ma'ana hadaya ce a karo na uku sai manzan Allah ya ce masa ka hauma shine a waccan riwaya abu hurera Allah ya kara masa yadda ya ce tabbas na gan shi ya hau wannan hadaya yana tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine dalilin da yake nuna halaccin wato hawan dabba wadda take ta hadaya amma ba haka ba kawai ho mutum zai lauta kayan shi ya hau malamai sun kayyade sai wanda yake da bukata kamar yadda a nan malam ke cewa a baban akwai hadisi daga ali da abu huraira da jabir ibn abdullah allah ya kara musu yadda wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin baban malam ke cewa hadisin anas hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce wasu jama'a daga cikin malamai daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasunsu wato sun yi rangwame game da hawan wato dabba ta hadaya idza taje ila zahriha in har ya bukaci zuwa hawan bayan ta wannan ya halatta idan mutum gajiya ta cin masa to anan yakan iya hawa ko ya lauta kayansa amma duk lokacin da wannan bukata ta gushe to dole zai yi gaugawa ya sauka wannan fada ce ta al'imamu shafi da al'imamu ahmad da ishaq domin abinda suka fahimta a ƙarƙashin wancan wannan hadisi shi wannan da ke kora hadaya wato gajiya ta cin masa sai kora ta yake yana shesheka maza Allah ya ce masa ka hau ba ya ce hadaya ce maza Allah ya ce ka hau ya ce hadaya ce maza Allah ya ce ka hau kai can ka a nan wasu malamai suka ce manzon Allah ya ce ya hau domin ya saba ma irin abin da jahiliya suke su in aka ce dabba ce ta hadaya ba sa hawa an gane ko kamar irin wancan yanda suke sakin dabobi wanda ubangiji ta'ala ke cewa ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hab domin suna ware wasu daga cikin dabobin su in sun haifa musu ƴaƴa tagwaye kamar su biyu ko su uku sai a sake ta ta zama sa'iba ma'ana ba a hawanta ba a tatsar nonanta an gane ku sai a sake ta ta manan ta'yantu kenan to don haka anan manzon Allah ya ce masa ka ya hau to don haka malamai suka ce matukar mutum ba bukatuwa bai zuwa hawanta inda ya hau suka ce sai an yi kudin iya gwargwadon hawan da ya rama wannan kima sai a bada ta ga talakawa in madarar ta ya tatsa ya sha in dai ba bukatuwa bai zuwa ga haka dole sai ya rama kima shine al-imamu shafi'i da al-imamu ahmad da ishaq suka ce in har ya bukaci zuwa hawan bayan ta to yakan iya hawa wasu daga cikin malamai suka ce layar kau malam yuqarra ilaiha mutum ba zai hau hadayarsa ba matukar wato ba a fakar da shi zuwa hawanta ma'ana bukata ta tsananta akan shi bashi da kudin da zai suhurci wata dabba kuma ba sai dabba ta hadaya kawai in har yana da halin da zai iya daukan wata haya ya hau kenan anan dole ya hau zai hau hadayar ba sai dai ya kura ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadayar shi badawa yake a kura a kai su nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya zabarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك